أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر ناصر الأمر والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وامتداد العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة السير اهدني لنا بهذا البلد والكاتب بنا الرجل تهديننا بالوفاء
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار
ya kawai ya ku mutane na mali me ya same ni ne a da'ukum ina kiran ku ilan najati zuwa tsira wata da'una ni ku ko kuna kira na ilan nari zuwa wuta ta da'una ni kuna fa kira na ne da akfara dalilin da yasa ce kuna kira na zuwa ga wuta ta da'una ni kuna kira na ne da akfara billahi da in kafirce ma Allah wa usirka bi in tara shi da ma laysa li bihi ilmu abinda ba ni da wani sani da shi وانا ادعوكم نيكو انا كان كنا الى العزيز وغا مبواي الغالب مرين جاي على امره بسلام رنسا الغفار من يوان غفر لمن تاب غا وندا يتوبا لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار لا جرم حقا تبس أن ما تدعونني للي كنا كرا أبن كنا كرانا إليه ذو غريشي ليعبده دم بوتا مسا ليس له دعوة صاحبة إذا ونكرا داكي كربا موا أي استجابة دعوة كربا وكرا في الدنيا أنا الدنيا ولا تلاحظ سوى الآخرة وأن مردنا مكمه ميدكو إلى الله زواج الله لي وأن المسلمين كاترين هم أصحاب النار يوم تلي فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فستذكرون ذاك تنا idan ayan jibul azaba a san da ga azaba za ku jina ma a kudu da kuma abin da nake faɗa muku wa uka wu ba murya ni dai ina juyar da lamari na ne idan layi zuwa ga Allah inna Allah ubangiji basirun mai lura ne bil ibadi da bayi wa inna zalika kana zalika ya faɗa ka ne lamma ta wa'adu ya zaka mai alƙawalin azaba bi mukhalafati saboda saba wasu ga dinahum addinin fa waqa'um فوقاه الله سيئات ما مكروا وهاق بآل فرعون سوء العذاب inda ya ji tsoron Allah ya koma ma Allah to fa kawo Allah sai Allah ya kiyaye shi ba sai ya timuna dan ma maka ma kirce ma kircen su ai abin da suka kulla ma kirci bi gare su na alƙatin zuwa taro a kace shi me ya faru wahala da alimi fir'auna ai su'ul azabi mummunan azaba wa haka sai sauka da ali fir'auna ga mutanen fir'auna ai kaumihi mutanansa ma huta da dace wani irin baka da baka azaba ce ala gharaku shine nitsewa kuma sanan annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu آل فرعون أشد العذاب نعم النار تنكو وتا يعرضون ذا أكل ما سألها أكن كما إذا أكي سنت نام نبلن وكذا دورا سأوتا يعرفون بها أقول سدوتا نن إن سنك سنا أجويا نن الله يكيشن بدوا أن تساتوا أشياء نمريتي ويوم تقوم الساعة رانا تقياما كما ذات تايا يقال تأتي أدخلوا آل فرعون ku ya ku mutanen Fir'auna ku shige a shadda ku shigan ma a shadda al'azabi mafi tsananin azaba wa fi qira'atin bi fathi al-hamzati kamar yadda na faɗi kina adil to kuma yadda yake a rubuce nan udkhulu ku shiga ya ala fir'auna ya ku mutanen fir'auna don an ce udkhulu in an ce adil bi kasri wa kasri al-qa'i zai ma ka'ul mujam wa salikata amrun to ba da umarni ne lil mala'ikati ga mala'iku ai azabi jahannama azaban wuta وإذ يتهادون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا لكنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون أنا نصيبا من النار وذكرتنا إذ يتحاجون سند ذات تفدا أيتخاصون كفار كافر ذات تفدا في النار أتموتا bai kolo ba ba mabiya sai su ce lillan zina saka wa duka shugabanni ina muku na taba allakun mu mun zama mabiya a gare ku to shi taba'u jam'u tabi'in wato jami'i ne na mabiyi fa har antum mughruna ana nasiban da Allah ku za ku kije mana ku za ku rage mana wani dan azaba daga cikin wani yanki daga cikin yankin azaba wuta shine min nasiba min nar wani yanki na wuta قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد قال الذين استكبروا سوى غبني sai su ce to inna mu kullum kowanne da mu da ku biya sai cikin wuta muke ko dai mun rage maka wani abu ai mutum yake yana a cikin ruwa ina ne ruwa ba zai taba shi ba to da haka suna a cikin wuta ba abin da ba zai shahe su ba to wannan misali irin shugaban da yake da shugaba da abin binsa misali kamar yadda ka samu take dan dole za mu tafadi akan abin da ka samu take ko Allah ya sa masu arziki su dawo ma hanya an sa ka a su ma'aikata sai ka koya ka fara buɗa shan hanci a wannan ma'aikata to daga ran da aka buɗe buɗe ma'aikatan nan da duk wani ya zo ya ci hanci daga ran da aka buɗa ta haƙiya ma ta tsaya in wani ya zo ya ci hanci to ta ba ka karshe man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya tato ta muku hanya wani ya zo ya bita za a ba shi zunubin nashi budata sannan za a ba shi za a ba shi kamisho na duk wanda ya zo ya koyi da shi to da haka idan an taro da mai bi da wanda ake bi duka ta bakin kasungumo ne mutarumi ta sungumawa to sai ne za su ta wannan jayayya a cikin wuta da Allah ranka daɗe da Allah tun daga kadara ta kama wannan wani to tun da ku ne manya a can duniya to nan ma ku nuna mana manya kuke da Allah dan rage mana wata ɗan azaba azaba sai da ina da mu da kudu ba wuta muke ba ka ji na ci to me za yi faru to da haka lallai in Allah ya so yawa umar ya baka arziki ka je wurin ma'aikata to ka ji tsoron Allah kar ka ji tsoron wani la ba asali makalokin fi ma'asiyatul khaliqi ba ya halatta wani ya bi wani shugaba akan saba ma Allah in ka je su so riga su saba da cin handi kai karkace duk wata barazana da za a yi maka to wallahi kada kai daka ci hancin nan ai ga da aka saba to ai wannan tunda an hana shi ai za za za abin da ya kamata a raba shi da ma'aikatan nan dan zai tona mana asiri da ne ai ma azaba da duk za a yi maka ko a kore ka arzikin nawa ne ne wa ka guda saba ma Allah to shi ko mai ya tawakkala da Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah ya aminta da Allah ya ki saban Allah dan jin tsoron Allah dan an kore shi da aiki ya saurara abin da Allah zai masa nan gaba amma da an ma barazana shikenan kai ma sai karka kamuwa kana kawo a nan to ma'aikata ji tsoron ubangiji a ji tsoron Allah amana ce Allah ya dora muku duk wanda ko aka ba amana annabi ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowannen ku amana aka dauko aka bashi to kuma Allah zai tambaye shi babban tashin hankali babban tashin hankali ga wani ga mai imani sai waran da za a baka amanan nan sai da aka rata maka alqur'ani zai zama shaida da ma to ba ya ce ba alqur'anu hujjatun laka aw alayka Qur'ani zai zama hujja a gare ka in kayi aiki da shi gobe kiyama. Haka nan zai zama hujja a gare a kanka in ka ki aiki da shi. To ga kowa ya shaida an rataya maka Qur'ani I am I sai I am wane sai ya ci gaba da faɗi yana faɗi kana faɗi yana faɗi na rantsi da alkur'ani na yi alƙawarin zan yi aiki ba zan cuta ba ƙasa ta ba ba zan cuta mutanen ƙasa ta ba ba zan bibita wani akan wani ba ba zan menene ba zan menene ba Qur'ani ne yana aji ba ma aji shi zai ba ya rubar da zai shi zai bayan bayan shi ha da wanda ya jefar da Qur'ani dan izgili kafiri kenan ko da musulmin da yake aiki da alkur'ani ku faɗa min bambancin su ya ki aiki da alkur'ani samina wa saina mun ji abin da Allah ce amma ba za mu yi ba to da shi da wanda ya wurgi da qur'ani wallahi gara ma wanda ya wurgi da qur'ani ana sa ran ya shi yana gaba shi ko ya riga ya kona ya kona ita shi sai abin da hali yayi tunda ai wa idza ballatil uqulu ala wa idza ballatil minal uqulu ala ilmin fa ma za ta qulu hun sahau musulmi ne ya san abu kaza haramun ne ya san abu kaza bai da kyau in dai ya aikata shi to me zaka ce wasu eh ai kafiri ne da bai san doka Allah ba shi zaka je kai mana siya kai mana menene amma musulmi ne ya san doka Allah ya saba ta to kai me zaka ce mashi like yes to kaji yadda za ta faru a gare su duk wanda aka baiwa amana ya ci amana da shi da mabiyan shi to ga abin da za ta faru gare su kalan lanzu na saka baro shugabannin sai su ce ina kullum siya ta da mu da ku duka cikin wutar muke inna la ubangiji kuwa kada hakama ya riga ya yanke hukunci baina libadi tsakanin bayi ba da kadal mu'minina ya shigar da mu'minai aljannata aljanna wal kafirina ya shigar da kafirai annara wuta وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلي قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وقال الذين في النار waɗannan da suka shiga ke cikin wuta za su ce da hazanar jahannama ga masu gadin wuta udu rabbakum da Allah ku roki ubangijinku yukaffifa anna ya sassauta mana a daga mana kafa da yawan ko da rana guda min al'azabi na azaba kalu sai alhazanatu masu gadin wuta sai su ce ta hukuma ne don tsananin wuce awalam ta ce awalam ta ku ta ci ku mursulukum bil bayyinati shin wai manzanni ba su zo muku suna faɗa muku abu kaza ba kyau ba abu kaza ba kyau ku bashi abu kaza shike da kyau ku yi ba su gaya muku ba in kuma irin zamanin mu ne a ce malamai ba su gaya muku ba dan nan da malaman da manzannin da haɗe su guda ɗori guda tunda al'ulama wa inda annabi ko wanda rasul anbiya'i to dan haka da wanda yake zamanin annabi da wanda ba zamanin annabi ya zo ba duka za a dauki su guda tunda yayi annabi ya bar halifofin su suna gudanar da aikin sa watakila ka je ka ji kunnan ka yi buce ka kai ki da shi wani watakila ka ki zuwa wurin dan ka a faɗi zuciyarka sai baya baya to manzanni muku ba su zo maku bil bayyana ci da mu'jizozi mabayyana kalu sun ce bale sun zo mana ko da su ba kafaru din sai suka kafirce ma manzannin nan kalu sai mala'iku su ce faru antu to ku kira Allah da kanku fa inna la nasbu da kafir mu ba za mu cuto ka duk wani kafiri ba kala ta'ala sai ubangiji ya ce wa ma du'a'ul kafirina gashi ko addu'a kafirai ba za ta kasance ba illa fi dalalin sai cikin tabewa wato cikin rashin karbawa.
Inna lanan surar rusulana wallazi na amanu tilayati duniya wa yau ma ya kumun lashahadi.
Inna mu lanan surar rusulana mu muna taimaka ma manzanninmu ne wallazi na amanu sai kawo waɗanda suka yi imani na manzana babiyan manzannin na tilayati duniya a rayuwar duniya wa yau ma ya kumun lashahadi. kuma ranar muna taimakon su a ranar da shaidu za su tsaya gaban Ubangiji, ai jamu shahidin jari ne na masu shaida, wa umar mala'ikatu su ne mala'iku, ya sha zuna za su yi shaida da rusuli ga manzanni bil balagi cewa manzanni sun yi da sako. Wahalar kuffari kuma su ba da shaida akan kafirai bisa kazibar cewa su kuma sun karyata.
Yau malayan fa'ul zalimi na ma'aziratuhum ولهم اللعنة ولهم سوء الفجار yauma ka tuna da ranar da yake layan fa'un zalimina ma'adiratuhun wato yankan hanzarin azzalimai a ranar tashin kiyama kaka ce ta ai ubangiji wallahi ko da na ja- na- na jaran na menene ba a biya mu ba a ba mu hakkin mu dan albashin da ake biya mu ya bai san mu kaza shi yasa dole sai ya mutum ya matsa ya je ya dan taba abin da ba shi ne ba sai ubangiji ce to ba ka bari ma'aikatar ka dai wata wa abdullahi wa ta abu wata haji mutum mina ma'aikata Allah ya ba gare ta tun wannan ma'aikata an takura ma a je ka je ka nemi wani aiki ga ne hanyoyin Allah nan ba su da iyaka to wannan ba hanzari ba ne ba zai karbi hanzarin su lau'i ta zaru ko da sun yanke hanzarin walau mulanatul ana ta tabbata a gare su albu'udu nisa minan rahmatu daga ramin ubangiji walahum su'ud dar sanan ga mummunan makoma wato mugun gida al'akhiratu ta alahira ai shiddatu azaba shine tsananin azaban lahira ita ce wuta ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكر لأولي الألباب ولقد آتينا موسى الهدى حقيقة من بيوى النبي موسى شريعة أي التوراة يجي التوراة والموجزات الموجزات وأورثنا مكة بني إسرائيل يهودا ومن بعد موسى بان النبي موسى مكة قادم مصر الكتاب للدائن نا التوراة هدى to shi a taura shirya ne ai hajiyar mai shiryawa ne wa zikira kuma tunatarwa ne da ulul albabi ga ma'abuta hankula
أصبرن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار فاصبر يا أبو يا محمد صلى الله عليه وسلم إن وعد الله على قول أبنجي بنصر أولئه إذا تيمكم مصر ينسى حق ينا نم با با با با, با والوليوا أي متبتي ne wa anka kai wa man tabaka da wanda bika menhum suna cikin waliyan Allah wasta ga zirlidan duka kai dai ci gaba da neman gafara ga zunubinka to ya ubangiji ya ce inna fatana laka wata mudinan da ya riga jira laka Allahu ma ta kaddama min dallika wa ma ta akara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima ya wanda Allah ya ce Allah ya yi ma fatahi ne dan ya gafarta ma zunubin da ya faru kafin yanzu kafin wannan batin kafin wannan tsailar kuma zai gafarta ma abin da ya zo baya za ka zauna ba ka da zunubi ko kaɗan dan sai annabi Muhammadu ba ma ruwan ba halittar mai littafin wa manya man kalu zalisin ba ya da shi ba ya da littafin fa manya amal misali da rasin khairin yana ko tsarin yara ba ya da wannan littafin dan ba littafin da zai iya dauka abin da Allah zai ba annabi ba Allah zai halice shi ba to me yasa Allah ya ce wasu daga dilizan duka ba wai shi ake nufi ba da mu ake magana to mara da nufi ya yi su ya nemi gafara Allah waye mafi cancanta da ya nemi gafara Ubangiji mai zunubi to tun da ka ga uba annabi ya ce nakan yi salati wani yayi sau saba'in a rana a wata ruwaya nakan yi salati nakan yi istibari kai saba'in a rana nakan yi sala- eh, istibari wani a wata ruwaya istibari dari to annabi ya yi istibari saba'in ko ka yi ɗago ya yi dari kai me za ka yi dubu bakwai ko ɗari ba ko ko ko miliyan sannan ka samu ka ɗan fara samun kwanciyar hankali eh wannan shi ne bahaushe ke cewa a tauni tsakuwa dan azai ayatin tsoro mutum ne kuna faɗa da shi namijin sai ga irin wanda in sun asibitin nan su ɗauko dutse suna girin girin ba Allah kai ya za ka yi eh ka san wurin nan ba nasara to sai ka rufi to annabi an ce istibari to ba da shi yake ba ana magana da mu ne cikin annabi ka yi haka liyus sanna duka dan asinantu da kai wasafe ai salli ka yi salla mutalattisa kana mai cuɗanya da hamdu rabbika da yaban ubangijinka bila ashi da marece wa huwa min ba'di zawali sina abin da ake cima shi abin da daga bayan zawal zuwa faduwar rana wani iskari da sassafe kuma ai as-salawatil khamsa kai salloli guda biyar kenan
إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستئذ بالله إنه هو السميع البصير إن الذين يجادلون كاك waɗannan da suke dayayya fi ayatin lahi cikin ayoyin Allah alƙur'ani shi ne ƙur'ani bi gairi sultanin babu wani hujja a tahun da ya zo masu in ba a yi ma fi su dunin ba abin da ke cikin kiradansu illa kibrin face girman kai wada ma'un da kwaɗayin an yi halu alaikun alaika wato turin jayeka su haika ma hun bi baligi to wannan kwaɗayin na su haika to ba za su kai wannan ni'im nasu ba basta ka nemi tsari min sharrim daga sharrin su billahi da Allah inna hu shi ubangiji huwa samiu shi mai ji ne da kawalin ga zantuttukan su albasir mai gani ne da hawalin da hawalin da halayen su wana dala wato wannan aya ta sauka bi munkiril bazi a cikin mai mutun tashin kiyama لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون kana mutum wai in mun kashe ka za mu sake tare kai wai kana ganin girman wannan abu to sai ka duba da halittar ka ubangiji yace la khalqu samawati shin halittar samai wal ardi da kasai ibtila'at da fari ubangiji halittar sama da kasa yayi ta ba tare da ya je ya ga wani yayo ba ya zo ya kwaifa ba shi ya kirkiri abinsa da kansa to halittar samai da kasai ba to halitta Allah ba sai kai dan bakin me kai mutum a bakin mai kake eh to sai a ce za ta kai wai waya ba zai yi ba to ka ga halittar sammai da kasai ka dubi yadda Allah ya halicce su ka dubi yadda suke da girman su da tsayin su da yadda Allah ya yi su ba su wani da duk shekarun da suka yi babu wani alaman aibi tare da su to ka sani halittar sammai da kasai a kabar ya fi girma min harkin nasa akan halittar mutane marar zane da karo na biyu wani ita ce al'adatu ta ki mai da jin ya mutu walakin na kasan na sai dai mafi yawan mutane ai ku fara makata kafiran makka la ya alamu na ba su zalika ba su san haka ba bawon su kala a ama kamar makaho ne wa man yi alimu wanda ke koyar da makaho ko kalba siri kamar shi ne mai gani.
wa ma yastawi al-a'ma wal basir والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير كاسم مكاو بزي تبزما daidai ba da mai gani waɗanda amanu haka nan waɗanda suka yi imani wa aminu salihati suka yi ayyuka mai kyau wawal musulmi shine mai kyautatawa ba zai walal musulmi ba zai zama ɗaya da lalatacce ba tuzi ziyadatu la a cikin wannan ibara akwai ƙarin la baya to kalilan ma ya tazakkaruna ba wato ya tazakkaruna suna wa azantuwa ne kalilan kaɗan ma ƙwarai
inna sa'ata atiyatun inna sa'ata atiyatun la raiba fiha walakin akasaran nasi la yu'minun inda sa'ata kiyama da ajiyatun mai zuwa ce lare ba ba kukan sofiya cikin zuwanta walakin na kisarar nasu sai dai mafi yawan mutane la yuminu na ba su yin imani da hada ita wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin وقال ربكم أبنجزكم يأتي أدعوني كروكين أستجب لكم ذن كرقا مكو أي أعبدوني كبوتا مني أسبكم ذن كاكا مكو ذكرين في كذا ورسوة ذكرين ما بعد وأبن يقول وانا باين وانا الجملة إن الذين يستكبرون kaga masu yin girman kai an ibadati daga addu'a daga ibada ta sai rukununa jahannama su ne masu shiga aljan masu shiga jahannama da kiri na wulakantar su to a nan abin da ake ne da addu'a da ibadatu nan addu'a ake ne idan mai girman kai ga roƙon Allah to zai wulakanta
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون Allah da muke ce ta muke ji cewa ku bauta ma Allah zai shi ne wannan da Allah da kuma laila da ya sanya muku dare da tasku dan ku na fihi cikin sa wannan hare ya sanya muku wani mubsiran mai gani to isnadul imsari dingina gani ga ga wani ilai zuwa ga wani majaziyun majazi ne dalili kuwa da annahu dan shi wani yubsaru ana gani ne fi cikin sa inna da ubangiji da su fadlin mabucin falala ne alan nasu ga mutane walakin na kasarar nasu sai dai mafi yawan mutane la ya suna la ba sa gode ma Allah ni'imomin da ya masu shi yasa fala yu'minu ba su yi imani ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأني تؤفكون da kuma Allah har yau ne ubangijin nan da muke ji cewa ku bauta masa ku ji tsoronsa to rabbukum shine ubangijin ku khaliqu kulli shay'in kuma halicin kowane abu la ilaha ba wani ubangijin bauta ma da gaskiya illa huwa sai shi ba na tuka kuna ta ina ne ake juyar da ku ai fa kai ba tusra kuna ta ake juyar da ku da imani gabanin imani ma kiyamul burhani ta da tsayawan hujja kazalika
كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون كذلك أي مثل أفتي هؤلاء مثال جوي وولنان تو
ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأني توفقون أوبكا واتو أوبكا waɗannan allazi na kanu da ayatin lahi ubika wato waɗanda suka yi imani suka kasance suna majayya da ayoyin Allah to sun karkace misali misalin karkacewa arci wato karkacewa na'am kazalika yufaku ai mithl abdi misalan karkacewa haula'i wato karkacewa waɗannan afaka alladina kanu bi ayatin lahi yajaduna waɗannan da suka kasance suna musu da ayoyin Allah su ma haka suka juye suka karkace daga barin hanyar Allah الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فآتل صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم وتبارك الله رب العالمين لن ساكي من إساءة يوم وانا كذلك يوكب أي مثل إبكي مثل أبكي misalin juyarwa ha'ula'i waɗannan da muke magana da su to ofika haka aka juyar da allazi na kanu waɗanda suka kasance ya da haduna suna musu da ayatin lahi da ayoyin Allah ayi mu'jizati mu'jizatin sa Allah ubangiji allazi da da kuma lafiya shine fa wanda ya sanya muku kasa qararamu wurin zama matabbaci wasa ma ya sanya muku sama bina'an rufi wasawwarakum sanan ya suranta ku ba a san suwararku ya kyauta surorinku suwar surorinku wadda da kafin sannan ya azurta ku mina tsayi ba ci daga daɗaɗa saboda me da aka kai in an ka gama noman masara ko dawa ko gero ko na abincin gona idan ka zo gida ba a to za ka kama har kashi kamar dabba ka dubi da ka dubi da karan gidanka da kwakwa gidanka da bene haka suke da tattala shi danye sakaran gidanka ya ci tsaba gidanka danya agwagwa gidanka ka ce ko talatala gidanka ya ci lawashi ɗanye kai kana cin ɗanye lawashi sai an dafa shi ya yi taushi ya rage wari sannan abinci masara sai an sirje ta fulawa sai an sirje ta gero sai an sirje shi shinkafa sai an guma ta bayan an guma su duka sai an je an sa su auta sun gida da shi yadda za ka ji daɗin ajiya amma kogoronka ba sai ka shaƙe ba kaga Allah ya ba ku daɗa ɗaki inda Allah ya yi irin shanu irin sauransu ayakan za mu kama kaftarsu mu za ka mu gode ma Allah zalikum mai yi maku waɗannan ni'imomi Allahu ubangiji rabbukum ubangijin ku fa tabarakallahu alkhairin ubangiji ya yawaitu rabbul alamin ubangijin talibai wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu din alhamdulillahi rabbil alamin huwa al hayyu shi mai madawwami mai madawwami dawwamar rayuwa ne la ilaha ba wani ubangiji illa huwa sai shi fad'u ku bauta masa magulisina kuna masu karkarce ba addini addini da hu gare shi ne shirki ku daina shirka alhamdulillah ya tabbata ga ubangiji rabbil alamin ubangiji salikai قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين Wadda ce inni nuhitu ni dai an hana ni an abu da in bauta ma allazi da tad'una waɗannan da kuke bauta ma min dunin layi na wani Allah. Dalili lamma da aniyar bayyana su yayin da bayyano hujjoji ko ko dalilai mabayyana suka zo mani ai da la'ilu tauhidi dalilan kadai ta ubangiji suka bayyana gare ni min rafi daga ubangiji na wa umirtu an umarce ni an usma mi kauya da rabbil alamin daga ba ga ubangiji talikai والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون ثم يدعون wa huwa allazi ubangiji shine wanda yake khalaqakum ya halice ku min turabin daga kasa ai da kalki abi ku saboda halitta baban ku adama adama minu da kasa sai za ku ce kuma an halice ku da kasa bayan mun halice adama da kasa thumma min nutfatin sanan mu ko muka halice ku daga mani thumma min alaqatin sanan muka mai da ku taron jini thumma yukhrijukum sanan ubangiji ya fitta ku tablan ai ji ma'ana da falon kuna jarirai sun mai buki ku sannan ya wanzar da ku da tabluku don ku kai asuddakun mafi karfinku ai ta kamu da kowace kuncikan karfinku shi ne minas talatina sana daga shekara talatin ilal arba'in zuwa shekara arba'in to da mutum ya kai arba'in to ya gama hawa sai dai kuma gangara sun malita kulu shiyuhan sannan muka raya ku don ku zama dattawa to shi shiyuhu idan mai shi ne ko kuma shiyu dokar rayi wata likasa wa min ku a cikin ku man yi tawafa a wakwai wanda ake karɓar ransa min kablu tun gabanin na ai kablal asaji kafi ya kai cikakkar yin wasu wasu ku haji da tsohantaka ba da zalika bikum to Allah ya yi maku haka ya yi haka da ku ne lita ishi dan ku rayu wani tablugu dan ku kai ajalan wani lokaci musamman abin ambato ai wakatar lokaci mahadudan abin iyakan cewa duk yadda kai shekaru yawancin rai waɗansu an yi tashi an ce ba ka ba iyaka dai ɗari ba no kana kai ɗari waɗansu ka ba ka da kai da wanda aka haifa ya mutu ranar suna da kai kace duk kuma da babu mun maku haka ne wala allakun ko cewa ku take nuna fa hankaltu da dala'ilan da dala'ilan tauhidi dalilan kadai ta ubangiji fa tuhi nuna ku dawo ku imani wallazi yuhyi wa yumiit fa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun huwa allazi yuhyi shi ne wanda yake rayawa wa yumiitu yake kashewa sai da haka da amra idan ya nufin wani lamari ai a ba da ija da sayin ya nufin samar da wani abu bayan da ma ya kuru da wuya ka yakan ce ma abin nan ne kun zamo ba ya kuru sai ya zamo na filan min nuni idan ana cewa fa ya kuru za a ga a ƙur'ani wani an sa fa ya kuru a wani ƙur'ani kuma sai aka ga an sa fa ya kuna to wanda ya ce fa ya kuru to an kaddata a huwa a wurin wa huwa ya kuni sai abin ya zamo wanda kuma aka yi fata shi ko muka ce duka kadiri an an kaddarta an ne ba an ya kuna ayyuda ayyuda du a kiban iradati wato za a samar da abin nan ne a ba- bayan Ubangiji ya yi nufin samar da abin nan Allah iya wadda ita irada zai ita ce ma'anar kauli ba wai cewa yake zabo ba a nufin nashi shine ma'anar cewa din
ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون alam tara baka ga ilal ladina baka gani ba ilal ladina zuwa ga waɗannan yujadilun da suke jayayya fi ayatin lahi cikin ayoyin Allah alqur'ani shine qur'ani anna ta yaya ne yusrafuna ake juyar da su alal imani ga imani
الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون sune alladina kazabu waɗanda suka karyata bil kitabi da qur'ani wa bima arsalna bihi rusulana kuma suka karyata sauran abin da muka aiko manzannin mu da shi min tauhidi shine kadai ta Allah wal ba'di da kiyama wa hum kuffaru makkah sune kafiran makka da sauran to fa sawfa ya'lamuna da sannu za sa za su san hukumata kadibiyyin azabar karyatawa إذ لغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون yanzu da aka lalata sannan ku kuma za su kasance ji a nakin a wuyayensu bi ma'ana idan koko idan wato kukun masu kasance a wuyayensu wasta latin da sarkoki yosu habuna za a kora su ayyukan runa za a ja su da hazo da sarkokin nan bil da yin bil hadimi a cikin wuta da su ba sannan na za su gane a wato azabar karyatawa da suka yi
بالحميم ثم بالنار يسجرون Yana habibi, ai a ja su a cikin wutan cikin ruwan zafi sun masannan Yusuf da Runa a gasa su sinnari a cikin wuta wato da an dora su za a sa sai a kunna wuta a- a karkashin su. Sun makila lahun ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين sun makila lahun sannan a ce masu tarkitan dan zargi. Aina ma kuntum tushrikuna shin ina abin da da kuke tarayya da kuke yin shirka da shi min dunillahi na wani Allah ma hu kuke tara Allah tare da shi wai ala sanamu tace gumaka kalu sai ga ce da su annan ai yau ba mu gan su ba Allah bala na ramu ba mu ganin su bal bai barbare lam na kunna da umin gabu da ai mu da ma ba mu taɓa bauta mu wani Allah ba tunda ake an karu za su yi musu ibada ta bautar su iya ga gumaka sun ma'udirat kawai sai a kawo musu gumakan ƙala ta'ala ta ubangiji ya ce innakum ku wa ma ta'budu da abinda kuke bauta ma min dunillahi na wannan Allah asabu jahannama makamashin wuta ne kawai kazalika ay mithli idlal haula'i misalin fatawa waɗannan almukazzibin masu karyata wannan yudillullahu haka Allah ke fatar da alkafirin kafirai wai qalu ayyu sai a sake ce masu ذلكم بما كنتم تفرهون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرهون ولadakum al'azab wannan azaba da kuka ganku a cikin ta ta tabbata ne bi ma kuntum saboda abin da kuka kasance ta fara wanda kuna yin girma kuna yin farin ciki irin na girman kai bil ardi a cikin kasa bi gairi laki ba tare da wani gaskiya ba min al israki shine shirka wa inkarin ba da mutunta shi kiyama wa bi ma kuntum da kuma abin da kuka kasance tamrahuna kuke yalwatawa ai ta tawassauna kuke yalwata cikin farin cikin farin ciki ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين wadda ku shiga abuwa ba jahannama ko kofin wuta kalidi na kuna abin kaddarta ma dawama fiya a cikinta ba bi ta matsuwal mutakalliri ka kosan makoma ta masu girman kai ta yi muni ita ce wuta فاصبرن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون fasbiri haƙuri inna wa'ada Allah ya alƙawarin ubangiji da azabin da yi masa azaba hakkun matabbaci ne bayan ma nuriyan laka in har mun so mu nuna maka mana idhum abinda ba'da sashin ma allazina idhum abinda muka yi masu alƙawari da shi bihi da shi na min al'azabi na azaba fi hayatika a rayuwarka to wa jawabu sharri jawabu sharri mahdhufun wato abin shari ba ne ba za ka to in mun nuna nuna maka to kai hakuri za ka gani aw na tawaffayan naka ko ko baka karbi ranka kabla ta'azibin kaiban azabta da su fa ilaina yurja'una duka dai a gare mu za a da za a maice su batun fa nu'azibahum mai musu azaba a shaddal a shaddal azabi mafi tsananin azaba to fa jawabul mazkuru jawabi abun ambaci wannan na karshe lil ma'qul ina abin da aka yi azabci ne fakat kawai
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية الله بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبتلون ولقد أرسلنا رسلنا hake wala kadar sana rusulan hakikan mun aiko waɗansu manzanni ne kafin ka gabaninka minhum man kasasna alayka akwai wanda muka karanta maka sunayensu a cikin alqur'ani wa minhum man lam nakasus alayka akwai kuma wanda bamu karanta maka sunayensu a alqur'ani to shi cewa waɗannan kar a ce wai annabi bai san annaba ba manzanni da annaba da manzanni fakaf ba wanda annabi bai sani ba wannan waɗanda aka faɗi a qur'ani ake nufi in ba haka ba ya annabi ai ka yi imani da yayi Isra'ila da Miraji ko to da yaje Baitul Maqdis ba Allah ya tsara masa annabawa da manzanni ba ki dai ba a cikin Baitul Maqdis ya kuma ubangiji ya umarce shi ya yi sallah tare da su to ya za a yi sallah da su Allah ya ce ka nuna masu wannan shine annabawa ne wannan shine annabawa ne wannan shine manzowa ne to kuma ai ubangiji yana da iko ba ma sai a baitul maqdis ba a nuna masa a gaibi Allah yana ina iya nuna masa ina ai daga gare shi kai so asalan ko har shi adamu ai daga gare shi to duka Allah annabi ya san su baki da ana nufi waɗanda aka faɗa mai a Qur'ani da wanda ba a faɗi a Qur'ani ba wannan ta rage gare mu ba mu ne ba mu san su ba amma shi annabi ya san su ruwaya an ruwaito annahu cewa shi Allah ta'ala madaukaki ba aka samaniya ta'ala bani nabi ya aiko annabawa dubu takwas arba'atu alatin dubu hudu min bani isra'ila daga yahudawa ne wa arba'atu alatin dubu hudu kuma min sa'irin nasu daga sauran mutane wannan ruwaya kina akwai ruwaya da suke da jaya ce dubu ɗari da dubu ishirin da dubu wa ma kana li rasulin bayiwa ga wani manzo minhum daga cikin annabawa nan baki daya an ya ce da ayati zo da wata aya daga kashin kansa illa bi idnillahi sai da ubu idnin ubangiji da nan dan su ma'abidun bayi ne marhubun abun bautawa bai za ja amrullahi idan lamarin ubangiji ya zo ya zo bin dole azabi da sauka azaba alal kuffar akan kafirai zai sai a yanke hukunci bainar rusul tsakanin manzanni wa mukarribihim da masu karyata su wa bil haqi ne ko dai bil haqi to sai a yanke hukunci daga adalci wa khasira hunalika al mubtilun anan kuma makaryata mabannata nan za su bayyana tababbu ai zahara al qaba'u wato shi hukuncin nan ya bayyana wani kusuranu da taɗewa linnazi ga mutane duka zai bayyana ai wawa mukasu na su masu taɗewa ne sai kulle wakacin a kowane lokaci gamda zalika tun ma kafin yake hukuncin kafiri ta fate ne الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون Allahu Ubangiji, Allah zai jale da kuma al'an'ama shi ne ya sanya maku dabbobi na jin daɗi, iya ƙila an ce al'iblu fasatan wato guna, a nan ana nufin rakuma kawai. Amma wa zahiri wa bayyanu zance wani bakaru har da shanu wani ga namu da awaki. To Allah ya sanya maku ne tun da kaga zahirin zance nan da ya ce rakuma ake ni ai ya ce da tarka bumin ha. dan ku hau daga waɗannan dabbobi na jin daɗi wa min ha ta kuluna waɗansu kuma na raba amfanin kudu cin naman kawai kaga dai magana ta yi ko a fara ya bi kal- kalmar farko rakun ya kini ai shi yake hawa ko cikin na dabbobin jin daɗi to kuma da aka ce wa min ha ta kuluna kaga su ma kananan su shigo
ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تهملون bayan cin naman su wala kun biya manafi kuna kuma da sauran waɗansu amfanoni a cikin ta mina darri kamar shan nono wannan su da ya'ya walwabari da gashi irin na rakumi wasu da hawa gashi irin na awaki ba za ku same su ku yi barkuna ku yi abubuwa na saka da su wani tablugu don kuma ku isar da hajatan bukata alaiha da ke a kanta fi sudurikum da ke cikin kirazanku iya hamlul asqali shine daukan manyan kaya masu nauyi ila biladi zuwa garuruwa wa alaiha kuma ku dora kaya akan ta filbarri a tudu sura kuma kenan wa alal fulki ku dora kaya akan jiragen ruwa filbahar a cikin kogi wato maluna ana ɗaukar ku alaiha a kan na raƙuman nan filbari a sarari wa alal mulki kuma ba ɗauke ku a kan jiragen ruwa filbari a kogi.
ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون Wayurikum ayati Allah yana ta nuna muku ayoyinsa ba ayya ayati lahi wata aya ce ta Ubangiji a dalatu mai shiryawa alawa daniyati sakaɗaituwarsa sun kiru na za ku musu istifhama taubihin tambaya ne wannan nazari ma'ana kada ku yi ana hana mu ne kan mu kafirce ma duk ayoyin da Allah ya nuna mana to kan mu kafirce da su ne tsaya mu lura da su ne aiki da su
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون afalam yasiru sun ba su yin tafiya da ardi cikin ƙasa bayan zuru su yi duba su ga kaifa kana akibatul ladina ya karshen waɗannan da suka kasance min kablihim gabanin su to in sun duba sai gansu za su ga kanu sun kasance aksara minhum sun fi su yawa wa da kuwata kuma sun fi su karfi wa asarin sun fi su iya motsar da kasa motsarwa da al'adun cikin kasa min masana na gina manyan manyan masana'antu ko kusurin da manyan manyan gidaje to fa ma agana ma kanu ya kasu suna abinda zai kasance suna turu da waɗannan fa ma agana bai wadatar su ba anun daga barin mutuwarsu
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما جاءتهم رسلهم يا عند من ذنبت تكبرمت بالبينات da mu'ujizozi mabayyana farihu sai kafirai suka yi suka yi farin ciki da ma'in da da abin da ke wajen manzannin nan min ilimi na sani amma fa farha istiza'il farin ciki na izgili wanda yake da dariya munkiri suna masu musu lagu ga wannan abu da suka zo da shi wa haka min ma kanu bi yasazuna abinda zai kasance suna yin izgili da su ba wa haka min sai saukan masu ayar azabu shine azaba فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلما رأوا بأسنا yayin da suka ga azaban mu ai shiddata azabina tsananin azaban mu kazu sai suka ce amanna billahi yanzu kan mun yi imani da Allah mun gane Allah da gaske yake wa da wuci kadai wa kafanna mun ma kafirce bi ma kunna da abin da muka zance mushriki da muke yin shirka bihi da shi
ولم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادي وخسر هنالك الكافرون balam yaku yanfa'u bi imanin gashi ko imanin su ba zai amfane su ba dan sun yi imani ne lamma ra'au da yayin da suka ga ba'asana tsananin azaban mu sunnatan lahi allati qad khalat min qablu haka Allah ya sunnanta wannan sunna ga bayansa tun daga farko har zuwa yanzu ai Allah sunnatan lahi ai nasu nasban sa ala masdari akan masdari ne bisa ilin mukaddarin sannallahu ta'ala sunnatan ma'anarsa kenan ai min lafzi daga lafazin sa Allah ne madaukaki ya sunnanta haka sunnantawa Allah ce halakar halar ga wadda wadda wadda ke sunan nan wadda ta sude ni ibadi a cikin bayansa bil umami a cikin al'ummomi Allah ya fawo sai Allah ya fawo Allah ya fawo mal imani cewa imani ba zai amfane su ba waqatan zulil azabi lokacin sauka azaba wa khasara hunalika al-kafiruna anan ba kafirai sun zabi ai ta bayyana kusrano tabewarsu ya bayyana da kulle adin ga kowane mutum wawon kasu da ma dai su zaɓaɓɓu ne ya kulle wakacin a cikin kowane lokaci kabla zalika tun kafin ma sauka a baba.
Suratul sajada makiyatun wa haya salasun wa sittuna aya.
Suratul sajada ko ko suratul fussilat sunayen ta makiyatun maka ta sauka waye talatin wa hamsuna ayatan ita aya ce hamsin.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Amin. Tanzilun minar Rahmanir Rahim.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamim. Allahu alam bi muradihi bihi Allah ne kadai masani da nufin da wannan kalma da aje farkon wannan sura. tanzilun saukan wannan littafi minar rahmani daga ra'a daga ubangiji ne mai rahama arrahim mai jinkai kitabun fusulata ya tu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun ko kuma tanzilun minar rahmani abin saukan wannan daga ubangiji mai rahama mai jinkai musa da umusa da kenan to labarin sa kitabun littafi ne wanda ya fusilat an bayyana ayatu ayoyinsa ai bayyana an bas an bayyana su bila hakami da hukunce hukunce hukunce hukunce wani kisasu da kisoshi na magabata wani mawa'izi da wa'azobi qur'ana alhali alqur'ani ne arabiyyan balarabi ya sauka da ya sauka da ne da kaumin dan mutanen da yake ya alamu da suke fahimta ayyaba kuna zalika suke fahimta haka wa hum al-arabu sune larabawa bashiran wa nazira fa araba akatharuhum wa hum la yasma'un basiran shi wannan qur'ani mai bishara ne da aljanna wa naziran mai gargadi ne ga da da wuta fa arada akatharuhum amma sai masu yawan su suka bijire wa hum su la yasma'una ba sa jin qur'ani sama'a kabulin bi irin na karba وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأمل إننا عاجلون وقالوا للنبي زي ما سكت مع النبي ويقول علي كثير كان دعوة قلوبنا مو دوشوا مبيئة كنة سنة تنوى تنسل لكارثة an rika zuciyar mu an ƙara an rike ga don kafirci ga munafunci ga sunan iri-iri min ma ta da una na abu da kake kira mai ne zuwa gare shi na kaɗai ta Allah wa fi azanina farfaran da zai zai karbi wato abin da kake wadi ya kai ga zuciyar mu shi ma akai akwai wakarun nauyi an kulla kunnuwa to an kulla kunne ina zuciya za ta ansa an kulla ido ai shi ma manzo ne duk ina za ta shiga ai sun hukumun ne akwai nauyi wa min bainina wa bainika hijabu sannan ga wani shamaki tsakanin mu da kai ai ilafin sabani dini cikin addini kai ka ce Allah ɗaya ne mu mun ce suna da yawa yau su zamu yadda da yau su zamu zo mu daidai famal to kai aiki ala dinika kan addinin ka inna na mu ma amilu da masu aiki ne ala dini na bisa addinin wani ka ce inna ma ana oho ni dai ni ina ma'ana iyaka dai ni basharun mutum ne misulukun irin kaji da wani ya dogara da cewa da da yake da kuwa to sai ka ce to me yasa Allah ce yi wa ilai eh dillan Allah dai dinda annabi dai dai yake da kuwa to yu amma yace yu ha ilayya ana wa man wa'i kai ana maka ba sai ba dai muke ba in dai ana man wahayi kai ba a baka a nan mu tsaya annabi ba daidai yake da kowa ba to balantana a shiga babin annabi in an shiga babin annabi sai ga ma ba ma kowa a duniya annabi ne kadai ba wani bawa ga Allah sai annabi shi kadai ne bawa hakiki to da ga akula inna ma aqul ka ce inna ma ana basharun mislukum iyaka ni dai mutum ne irin ku ma'ana jini da tsoka ina cin abinci kuna ci kuna shan ruwa ina sha kuna zuwa kasuwa ina zuwa kuna kaza da abin ai al'ada da adam kenan to ya abin da annabi ke nuna kenan to amma ku sani duk da mun haɗu da ku a wajen turare to ni fa yuha ilayya ana mu mani wahayi a gare ni kai ana yi maka to a cikin zama ba ɗaya muke da kai ba ke abin da ake yi mani wahayi annama ilahukum cewa ubangijinku ilahu wahidu Allah ne guda ɗaya fassaki muku daidaito akan wannan magana da na faɗi ilai zuwa ga Allah bil imani da imani wa ba'at da biyayya wastaghfiruhu ku bi gafararsa wa wailun kalma azaba ta tabbata lil mushriki daga mushrikai suwaye mushrikai الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ماذا بعد الزكاة؟ قال لنا الله يبارك وتموه ونموه ونموه ونموه ونموه kalma azaba ta tabbata ga mushrikai allazina suwaye mushrikai allazina la yutuna zakata wanda ba sa ba da zakka wanda bai ba da zakka to ya ji an ba shi wani babban mukami ya samu babban ran daga ubangiji amma na muni cewa a mara ba da zakka musu saboda me ai duk inda Allah ya ce a tutta wa atu zakata a aqimu salata zai ce ka gani haɗa suke da juna da ka raba sallah da zakka to lamari ya ba can ma in ba ka sallah kana zakka aikin banza ne in kana kana sallah ba ka zakka Allah ba ka abin zakka aikin banza ce ita ma to za ka tun dai ga Allah ya baka zakka ya ba ma imani kana sallah Allah ya baka abin zakka to ka yi zakka ka ba da zakka nan yadda Allah ya ce Allah ya fayyace bai ban ma kowa ba ko annabi bai faɗa bai bashi ya ce ya raba zakka ba da da gado da zakka ubangiji ya bayar ya raba kayan shi to da haka wace dubara za ka zo kai ma Allah duk yadda Allah ya ce a ba da zakka ka kauce ma wannan hanya to da kai da wanda bai ba da zakka ba kusan ɗaya kuɗi ana da barbaro ga sunan da yawa wai mutum ya yi zakka ya je ya yi zakka ya samu buhuhuwa idan ya duba ya ga zakkar shi kadai za ta kai dubu ɗari sai ga a to ai sannan ne noma na zuwa suka zuwa suka zo suka taimaka min wani ma na yake wanda na wuce zai kama masaki to don haka shi ba dole ne ba da zakkar nan ba sai ya zaɓi wanda yake so ya san kai musu yan buhuhuwa kamar goma ishirin talatin sai ya aji saba'in kai ba talatin arba'in ba ko da in dai zakka ta kama ka ka ba da buhu ɗari ka ba da ɗari ba ɗaya to ɗayan nan sai ya jawo sauran nan don baka ce baka baka yi damin da Allah yake ba idan haka da duk zakka ta kama ka ɗauke ta ka ba da ita shi da zaman ka lafiya ita zakka ga mutum kamar kashi ne a cikin ciki ba wace me yace gashi bai maganin yunwa to ba za ta ƙara maka arziki ba ƙara kone maka arziki za ta yi to sannan akwai masu ba da zaken eh za su bayar yadda Allah ya yarda adadin a wajen adadi amma ba za su ba da ita ba tsinki wannan ka bayar ka aje tsinki wannan ka bayar sai kuma bazara ta yi wai sanda za ka yi da ba da zakka kaga Allah ce kai kaga Allah sani ne wa atu haqqahu Allah ya ce yau mai hisabi ka ba da zakka haƙƙin ran da ka gama aikin gona ka kimfa ka dawo gida to sai da lissafi ka rubuta ka nan ka ba da su baki dai ba a cikin rikin kudai ba ai in mazara ta yi za su zo suna da amin mutane da Allah abincin su ya kare ne ne to shi ta ruki aja ga ya Allah wayo ne bai san da cewa akwai irin su ba to ai shi ya ba ba ba ba ubangiji ya faɗa ba innal musaddiqina wal musaddiqati ba eh ai ka ba da zakka ta farilla sannan nafila in ta zo sadaka ita ce zakka ita ce sadaka ta farilla nafila kuwa bayan ka fi da zakka to sai ga in Allah ya baka abin da zaka ci wanda ya wuce bukatuwarka da wanda Allah ya zo da Allah ya taimake ni bai muka bashi to waɗannan nafilin nan suke ƙara farillai nafilin nan suke ƙara farillai kamar yanzu ba salloli biyar Allah ya tura mana ba to ga annabi ya ce yana da kyau ga mai hankali kafin sallar azhar yayi nafila raka'a biyu ko hudu ko sama da haka bayan sallar azhar yayi nafila raka'a biyu ko sama da haka kafin sallar la'asar yayi nafila raka'a biyu ko sama da haka bayan magariba yayi sallar raka'a nafila biyu ko sama da haka kafin isha'i haka nan bayan isha'i shafa'i da wuri to waɗannan na filfilin nan kamar kai gini ne ka zo ka zagaye shi da katanga katangan nan mai taimaka mai za mai gidanka kariya sai ka ƙara zagayewa da wata wannan katanga kage ita ma ta samu kariya idan ka ƙara zagayewa da ita ita ma wannan katanga ta ƙara samuwa to kan wani abu ya zo ya balla katangoji nan ya zo ya faɗa ma ginin ɗakin ka ai da wuya to matsayin na jila kenan tana kare na farillu in sallah a sallah Allah ya annabi ya tura mana milatin sini a azumi in kai azumin wata ramadana in ya wuce ga san suki menene ba suki shawwal ba kafin shawwal eh suki shawwal shine bayan bayan ramadan ko ga suki shawwal in ya wuce annabin kana iyawa yau kai azumi gobe ka ci abinci in ba ka iyawa ga azumin litinin da alhamis in ba ka iyawa akwai biyu sha'aban rabin sha'aban ka yi azumin wannan rana a cikin shekara dai ko da an so a kowane wata karka gasa yin azumi uku a cikin shi to kaga in kai wannan kamar ka azumci dukkan watan to wanda ke yin haka kuma kamar duk shekara ya azumci ta a wajen ubangiji kaga an kare maka azumin watan ramadanin zai ka duk yan shekara kunna ka je kayo to za ka fada mana jira ne ba za ka taɓa karin ba To amma in baka nafila da ka je kayo kayo kayo ta shigantaka idan ta zo mai za ta fada ma farilla ka za ta fada ma. To dukkan babu suke da suna kawai da islam nan guda biyar dukkan su bayan farilla ana bukata akwai nafila da ke raɗe da su. In ka abin da ya zama wajibi a gare ka sau ɗaya ka ce la ilaha illallah a rayuwarka in ka ce wannan ka sauke farilla saura kuma na dindili ne to kai na dindila nan ta kare ma waccan ta farilla in ka yi zakka to ba ka yi ka rika ba da sadaka haka nan kuma idan ka yi azumi kamar yadda muka faɗa shi ma kai na nafila in ka yi haji kuma na nan na biyowa kai ta yanzu kaga in kana samun waɗannan to ranar tashi kiyama za a ga shiga shigan musulunci ga ayyukansu ba abin da ya taɓa su amma da zarar ba ka yin nafila to ka rushe wata ran da ka rushe ga duka za ta zo ba bangon katanga gidanka za ta buga ba bangon ɗakin ka za ta buga in ta bugi bangon ɗakin ka ya rushe kuma ina magana to shi ne to kowane to kai zakkan nan sadda Allah ya ce ka ba da ita bayan Allah da Allah ya jaraba ai Allah ya jarabe su ne ya jarabe ka ne dan me dan ya gane za ka yi gode ma Allah abinda Allah ya baka sai ka duba ba kai Allah ya jaraba ka ne roƙon nan ba to tunda Allah ya jarabe wani ya zo ya roƙe ka ai Allah ne ya ya jarabe shi shi ya shirye da shi zuwa gare ka to kan kai mai magana banza in kana da shi ka ba shi ma sai Allah ya ba ka ku ka zauna lafiya kai wallahi mutane wannan su ma makaryata ne ka yi miki da zuciyarsu ka gani dukkan suna iya zama makaryata kawai in kana da shi ka ba shi ma sai shi ka kyale ka sani ranar tashin kiyama za ka zo ga ka ga Ubangiji zai ce maka wane a duniya yunwa ta same ni na ne rika bani abinci ka hana mani ce ya ina da tsari wa ina Allah da kanka har yunwa ce ta same ka ya za a yunwa ta same ka Allah haka zuka nemi taimako ka yi ni kai fa ka bani lafiya kai ka halice ni ka halitta mana abu da nema ya za a ce talauci ya same ka hanyar ta ce bawa na wanda bai zo ya sallama ba ya ce da Allah ka san dai abinci zai da shi ba ka ce ba ka ba ka da shi kuma kana da shi sai da ka ba shi ni za ka yi na roƙe ka fitina na roƙe ka a lokaci kaza ka ba ni ruwa na zo kishi ya dame ni na ce ka ba ni ruwa ka hana mani haba ubangiji haba ubangiji kai da ka halitta zan mai da kasai ka saukar da ruwa daga girgije kai kaza kai kaza yaushe kishi zai same shi ta wa bawa na wani bai zo ya roke ka ka bashi ka dan zama ruwan da zai jika makotin ba ka ce ba ka kuma alhali kana da shi to da ka bashi ni za ka iske a wurin to da haka duk wani mabukaci ya zo ya tambaye ka wani abu ka sani Allah fa ya tuko shi ba shi ya tuko kansa ba kowaye kowane bawa kamar yadda shehu da yake cewa wal abdu alqalam dukkan bawa kama alƙalami ne a hannun maru abin da kake so da alƙalamin nan shi za ka rubuta to haka mu ma ga Allah duk yadda ya so ne ko ba mu so haka za mu kai ka san mutum da Allah zai ba shi zaɓi in yau ka talaka ka rika zuwa kana roƙo ana wulakanta ka ko in yau ka mai kuɗi me za ka ce ma Allah a tambaya ce me za ka ce ma Allah to ka gani a ce kaga yau mutum talakan nan ba sai ya ce ma Allah ya yi talaka ba haka Allah ya yi to tun da haka Allah ya yi shi ya tarrabe shi zai roƙa wurin wani har ya zo wajen ka kai ma Allah godiya har Allah ya tuna ya san da kai ya sa ka cikin wanda za ka zama wakilin Allah almuqaddi ka ɗauka ka bayar gobe in Allah ya da da ka zo ma Allah ya ce ku ba shi ku ba shi kamar yadda ka san dai babban mutum ya zo ana buɗe hanya ba shi ke cewa abinci ba to za ka gana mutum saboda me ka yi ma Allah abin da yake so لا يزال أبلي أبلي يتقرب إليه بكثرة النوافل حتى أحببته bawa na ba zai gushe yana kusantuwa ta ba da kai yawan abinda zai kawo da yawaita abinda ban tilasta mishi bai tace na tila ai na tila ba ta mishi bai ko ai ba dole ne yin ta ba to amma bawa da ya tsaya yana yin na tila ba ya tsaya ya tsaya da falilla to Allah yana son shi in na so shi ko ba zai kushe yana yin nafila ba abin da ban tora musu ba yana yi har yin kai na so shi bai da ababtu ko tu sama a wanda biye ba ubi in na so shi sai sai koma kunnan su da yake wa yada wa basar wanda biye turbi kuma koma idan shi wanda yake gani da shi wa bada wa yada wanda biye fusula in koma hannunsa wanda yake taba wani abu to ya Allah zai koma ganin ka a'a Allah zai kare ganin ka daga barin kallon haram kaga Allah ya zama idanka zai kare kunnanka daga barin jin haram zai kame hannunka daga karɓar haram ko daga aikata haram to kaji aikin nafila ke to duk abin da Allah ya aji na wajibai to ya aji mai nafila to in ka yi to ka tabbata kana ƙara samun kusantuwa ga ubangiji to kuma Allah yake ci ma bawa idan bawa na duk wanda ya tsaya yana yin nafila bayan ya tsaye da farilla to in bawa na ya zo man da takama to zan zo mashi da sauri in ya zo da sauri ni ko da gudu zan zo mashi ma'ana in bukata ta sami ka Allah ba kana kan ka gama cewa yaron zai ce ga yana an ba kaga Allah ya zama da sauri in ko bai zo ma da sauri ba Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza sati da wata da shekara wannan bukata ba ta zo ai kaga Allah bai zama da sauri ba kenan amma in ya zo ma da sauri yaron ne mai ya ubangiji na ya bawa na me kake so gashi an baka ka gama yanzu da Allah baka jin daɗi kana gama karin da idawa ka bayan bayiya ta ka gama idawa ka duka kan gari rana ta waye ka ji assalamu alaikum ana sallama da wani kana zuwa ta ka ne ne kuma mu dan kuɗi sai Allah ya zama da sauri ko bai zama da sauri ba to shine to haka idan kana ya aikata najin to Allah zai rika zama da sauri duk abin da ka roki Allah zai baka shi cikin lokaci Allah ba gama ba. Allazina la yuquna zakata sune wanda ba sa ba da zakawa musumar ba sa zakka marasa ba da zakana bil akhirati dangane da lahira ko mutaki ne. Kaga waɗannan mutane kafiru ka zama mutu musulmi. Kafiru da kafirai ne. Ai sun mutunce ma Allah. Allah ya ba su sun mutunce. Na'am.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إن الذين آمنوا كادوا أن تكون إيماني لألا وعملوا الصالحات تكون أيضا ما تكون لهم أجر سنة دلالة غير ممنون بأبن ينكي الحمد لله